أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi ya yassare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na juma'a sha hudu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne sha hudu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiya a zamanmu na sha hudu a karatun da muke a tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan muna suratun nisa'i kamar da muka ji malam ya karanta aya ta ɗari da ashirin da uku da ɗari da ashirin da hudu Hello. Yeah, good. baya jiki laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الله تعالى ينشوى ليس بأمانيكم abubuwan da kuke faɗi na gurace-gurace saboda abin da kuka dangana kawunanku zuwa gare shi musulmi yana cewa mu ne musulmi mu ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul kitabi yahudawansu suna cewa su ne mabiya annabi musa annabi musa shi aka bai attaura kiristoci suna cewa mu ne mabiya annabi isa annabi isa shi aka ba injila kowace tana cewa ta fi ɗayan wannan yana ganin shi ne mafifici wancan ma yana ganin babu wanda ya kai shi don lura kawai da dangantakar ko da danganta kai zuwa ga wannan hanya da mutum ya zaɓa to Allah maɗaukaki a nan sai yake ce musu gaba ɗayanku maganar da tsiran da tsarkin ba a maganar kai ka dangana kanka zuwa ga kaza ko wancan ya dangana kansa zuwa ga tafiya kaza bane sunayenku da sunayen addinin da kuka ɗauka lamarin ba a sunan bane lamarin ba a mai ba abin da ka dangana kanka kake alfahari da shi ko cewa kai ne masoyin annabi ko kai ne mai bin annabuwa ne wanda ke kan wannan hanya taka shi ne ya fi ko wata tafiya da ka dangana kanka zuwa gare ta babu wanda yake kan gaskiya sai ita a ai mu kadai mu ne akan daidai mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza kowa yana faɗin abin da yake faɗi sai Allah madaukaki yayi magana ta adalci shi kuma adalci yana cikin abin da yake shigar da saƙo zuwa cikin zuciya ba tare da ta baba ba duk lafazin da aka yi amfani da shi in dai na adalci ne za ka ga Allah yana shigar da shi cikin zukata ba ka buƙatar feke alƙalami ba ka buƙatar wata ƙarin zalaƙa sama da abin da Allah ya hore maka in za ka yi magana ta adalci Allah ne yake ɗaukar ta shigar da ita cikin zuciya me nake nufi a nan Allah ta'ala ya yi adiresin ya fuskanci waɗannan al'umma ta ɗan adam baki ɗaya da musulmi masu cewa mu ne musulmi annabinmu shi ne mafifici da bayahude da zai ce annabinsa shi ne a gaba da kirista ma da zai ce annabin da yake bi shi ne ma kaza da kaza da kaza duk sai Allah ya ce duk ba a zancen ba ne na bakinku inda tsinan yake inda cin nasara yake ba a maganar kai ka ce kaza ko wani ya ce kaza ba ne laisa bi amaniyikum burace buracen ku na za ku samu aljanna ku kadai ku kadai ku ne masu samun rabo kamar yadda ahlul kitabi suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ko kamar yadda Allah ke gaya mana fa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق Allah maɗauke ce me yasa to Allah yake muku azaba da zunubanku ko ba komai bane illa mutane daga cikin halittar Allah da ya halitta da haka gurace gurace da cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara duk wannan ba shine zancen zancen a ina yake gashi Allah ya faɗa yace laysa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi kawai duk wanda ya nuna na aiki to za a saka masa da mummunan aiki ko musulmi ne in yi mummunan aiki zai shiga azaba in ba musulmi ba ne shi kuma zai dawwama a wuta misali amma da duk wanda ya mummunan aiki to da wannan mummunan aikin za a saka masa wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu wani wanda ba Allah ba wanda zai zama masa wato majibincinsa ko mai taimakonsa da zai hana ai masa wannan azabar da shi ya aikata aikin da ya cancance ta. Mun gane? Ashe dangantuwa zuwa ga kowace tafiya idan ba dangantuwa zuwa ga musulunci da kuma sunna da al'asma'u shari'iyya da aka sani ba to kamar yadda malam ibnu qudama ya ambata a cikin lum'atul i'tiqad cewa duk wanda yayi wa man yattasim bi ghairi islami was sunna mubtadi'un haka ya faɗi duk wanda ya ambata wani suna shine sunan tafiyarsa ba islam ba kuma ba sunna ba yace mubtadi'un to mai bidan bid'a ne zaka karka bari ka dangana kanka zuwa ga wata tafiya wadda ba al'islam, al'iman, as-sunna, al'asar da makamantan waɗannan sunaye waɗanda suke alfaz ne shari'iyya waɗanda kuma as-salafus salih sun yi amfani da su. Karka dangana kanka zuwa wani abu, daga karka dangana kanka zuwa ga wani mutum, game da al'imam Malik yake cewa ahlus sunnati humul ladina laysa lahum imamun illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wannan fa ita ce maganar Imam Malik. Yawwa. Zaka duk mai bin mazhabar malikiya wajibinsa ne bi wannan zance. Mazhabar malikiya a fiqhu wani wajibi ne mai binta ya bi Imam Maliku a aqidarsa. Sannan Imam Maliku yana cikin magabata waɗanda suka fi zafi da kaucewa bid'a da faɗakarwa da razanarwa da tsoratarwa akan abu bid'a. Naka wajibi ne mutum ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda irin su Imam Maliku suke bi a bi ta a aqida irin yadda ake kiran mutane su bi ta a fiqhu a zo ai sunna a bi hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya intisabi zuwa gare ta mujarradin intisabi mutum ya ce shi ɗan kaza ne na addini kuma ba hanyar islam ba imani ba ba sunaye na shari'a ba to wannan shi kansa wannan bid'a ce kamar da muka ji daga malam ibn qudama to Allah madauki ya faɗi duk wanda ya nuna na aiki yujza bihi me yasa ya zama majzumi kun san dai wannan man saboda man ismu sharti fi'ilin shartin shine ya'mal wa man ya'mal su'an kuma maf'ulun bihinsa yujza bihi shine jawabin sharti daga duk wanda ya aikata mummunan aiki to za a saka masa da wannan mummunan aikin kuma babu wanda ya isa ya taimake shi kamar haka Allah yake faɗi duk wanda kake tsammani ka bi hanyarsa ka rabu da ka rabu da ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kana faɗi da baki kai masoyin annabi ne amma ka bi wata hanya da ka zaɓa hanyar shehuwa ne hanyar shehuwa ne ka ƙi ka sace ta ka bi hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mujarradin sunan kawai sunan kawai ka ce kai ɗan tafiya kaza ne sunan wani shehi bid'a ce a musulunci kai ƙoƙari ka fi ƙarfin zuciyarka ka bar wannan tafiyar ka bi hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce mece ce ɗariƙar ka ka ce ɗariƙatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah ya baka wannan ƙarfin zuciya wanda duk ya aikata mummunan aiki to za a saka masa da wannan mummuna kuma babu wanda ya isa ya tsare shi ina maka wannan fassara ne da Hausa haka take shine wallan oko wala yajid lahu kuma wallahi ba zai samu tunda wannan an yi atsafin yajid din shi ma akan wannan sharɗi ko kamar yana ifadar rantsuwa duk wanda ya kaza to tabbas kaza to kuma wallahi ba zai samu mai taimakonsa da zai tsare shi daga Allah ba in Allah ya so ya azabtar da kai saboda ka karkace ka rayu a bid'a ka bi harkar da ba ita ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da ita ba to in aka tashi maka azaba wannan da ka bi babu abin da zai maka wallahi bai isa ba kana tsammani kila saboda yaqinin ka ko ba zan kira shi yaqini ba saboda kai gamsuwar da kai da abin da kake tafiya a kai ila har rantsuwa za ka iya cewa abu kaza zai amfane ka amma gobe kiyama za ka ga abin da za ka gani Allah ya cece mu tun a duniya Allah ya tabbatar da mu a tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa a sharhin sa ai laysa al-amru wan najatu wat tazkiyatu bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab lamarin da tsiran da tsarkin ba kawai shi ne gurace-guracen da kuke nune ‘yan kaza, nune ‘yan kaza, nune ‘yan kaza ba. Haka nan ahalin kitabi su ma da za su rika cewa su ne ko ‘ya'yan Allah ko kuma su ne masoya Allah. Duk wannan zancen ba shi ba ne. To ba ne yake wal amani abinda ake nufi da al'amani shi ne a hadisun nafsi zancen zuci da za ka rika yi. Kana ma'ana nan zancen zuci ba ana nufin a abubuwan da kake sassar kafawa a zuciyarka ba a'a abin nufi zuciyarka ta rika gaya maka an gane yawwa shi ake nufi zuciyarka ta rika gaya maka almujarrada anil amal ta rika ji ba tare da aiki ba cewa fa ku ne isassu ku ne yan gata ku ne waɗanda kuke cikin masoya annabi masoya wani da masoya wani wannan kawai ya ishe ku ko kai kana cikin tafiya kaza don haka ko baka yi aiki ba kawai ka hau tudun mun tsira ka je ka da bashi akwai mai biya a lahira ka je ka yi aikin duk da ka ga dama akwai mai ceton ka a lahira duk ka sa wannan kuma ka ki aiki alaƙar ka da Allah babu kyau sai dai kawai ka dogara da cewa ka dangana zuwa ga wani to wannan ba za ta yi ma amfani an san hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da al'imam muslim ya ruwaito wanda a ƙarshensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu hadisi ne sahihi al'imam muslim ya ruwaito daga malamansa guda uku yahya ibn yahya at-tamimi da abubakar ibn abi shayba da kuma Muhammad ibn Ala Abu Kuraibi dukkaninsu suka ruwaito har yake cewa Yahya ya ce akhbarana wal akhara ko wal akhirani shine ibn Abi Shayba da kuma Muhammad ibn Ala ibn Ala su kuma suka ce haddathana daga Abu Muawiya shi kuma Abu Muawiya shine Muhammad bin Khazim ko shi kuma daga al-A'mash A'mash daga Abu Salih Abu Salih kuma ya daga Abu Huraira shine hadisin da ya fara da man naffasa an mu'mini ko kurbatan min kurbi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min qur'a ko naffasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyamah wa man wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu satarahu Allahu fid dunya wal akhirah sai kuma yace wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi sannan ya kawo man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-janna sannan kuma sai ya kawo wannan hadisi sannan yace wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa mene nazalat alaihim as-sakinatu وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فبعين ونن شين يفدي ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه wani hadisi sahihi ne kamar da muka ambata yana cikin sahihi muslim don haka dangana kanka kawai zuwa ga wani cewa ni dan tafiya kaza ne ko ni dan sarkin garinmu ne ko babana shine wani ko mun gaji kaza ko mun sharifai ne kana da alaka da wane da wane da wane duk ba shi bane abin da zai sanya a yi gaba da kai a cikin masu tsira masu tsarki maɗaukaka shine aikin da za ka aikata in ka aikata aikin kirki to Allah zai ɗaukaka darajarka in baka aikata komai ba kuwa kana rukuni zuwa ga dangantakarka zuwa ga wani to wannan buri ne Allah kuma yana faɗa mana laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an me zai faru yuzda bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala wala nasira Allah ya taimake mu Allah sa waɗannan abubuwan su shiga zukatan wallahi wannan shine hasken alqur'ani tun yanzu kai wa kanka qiyamul layl maganar kawai mu kaza ne mu kaza ne da alfahari ba ta ka bace ko shiriyar kake akan gaskiya ka je da alfahari kai fatan Allah ya tabbatar da kai ka roƙi Allah ya zama ya tabbatar da kai akan hanya kuma kar kai wa wani izgilanci saboda baya kai kawai ka kira shi in ka yi sa'a ya bi ka samu lada ya shiryu a dalilinka in ba ka yi sa'a ba ko bai shiryu ba to ka yi sa'ar samun ladan wa'azinka ko da shi din bai shiryu ba Allah ta bake mu dai Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici to hadithun nafsi ko a hadithun nafsi almujarradati anil amal waɗanda babu aiki tare da su almuqtarin biha da'wa mujarrada wanda aikin da zai gwamu da su to ce wannan da'awa ce mujarrada kawai mutum yana da'awa ne ma'ana kana claiming abu ne ba dalili a kansa sai ce lau uridat bi mithliha da za a wato yi mata mu'araba a gitta wata irinta lakanat min jinsiha ma'ana duk wanda ya zo ya yi wani claim din ya ce mu ne kaza sai wani ma ya zo ce a'a mu ne kaza to kawai duk zancen su iri ɗaya kama ce two fighting ne me ake so kawai a ga aikinka yawa aikinka shine zai fidda kai ya kuma tserar da kai yace wa hadha amun fi kulli amri wannan ya shafi kowane lamari kar ka shiga cikin harkar alfahari da bugun kirji duk shiryar da kake kai yawwa kana kan shirya to ka roƙi Allah ka lazimci kuma hanyar shirya kuma kai aiki mai kyau to duk kowane lamari ya shiga ciki sai ce fa kaifa bi amril imani was sa'adati to ballantana kuma lamarin da yake da alaka da imani da Allah da imani da mala'iku imani da dukkan abubuwan da Allah ya wajabta imani da su da kuma abin da ya shafi as-sa'adatul abadiyya da wato tsira da kuma samun babban nasara da shiga aljanna har abada fa inna amaniya ahli kitabi qad akhbara Allah biha annahum qalu Allah ya ba mu labari dangane da burace buracen ahlul kitabi suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce mene tilka amaniyuhum wannan urin su ne haka suke faɗi ashe mutum zai iya irin wannan buri har da bugun kirji yana ganin aizance ya ƙare su ne na fadar Allah ko su ne masoya annabi kuma duk mafarkinsa ne haka yake tsammani domin babu mutumin da tsakani da Allah yake yaudarar kansa irin mutumin da yake ganin akan gaskiya yake alhali aikinsa ba akan daidai yake ba da mamaki mutum yana ganin ya fi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba abin da ya tsana irin sunnar annabi kuma kwa mamaki a ce ya zo ya sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine baya so ya fi so a bar shi ya bi wata hanyar daban a ce ya zo ya bi hanya ta shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da ita da sunanta da komai ya karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da ayyukansa maganganunsa tarihin sahabbansa yaye addini jihadinsa da'awarsa mu'amalarsa mu'amalar da yayi da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ka zo ka koyi wannan ka yi aiki irin wannan amma mutum sai hana kansa zikiri zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum ya watsar yaki amma ya kama na wani ya kyautata masa zato ya kyautata masa zato amma bai kyautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zato ba babu hasarar da ta kai wannan ba hasarar da ta kai wannan ina roƙon Allah ya shirye su Allah ya dawo da dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yace wa ghayruhum da makamantansu mimman laysa yamtasibu li kitabi wala li rasuli ku ga zancen namu da makamantan ahlil kitabi na dukkan wanda bai dangana kansa ga littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwansa yace min babin aula wa ahra su suka fi cancanta ma a wajjaha musu irin wannan zancen a fuskance su da cewa ya kai mai da'awar son annabi to kai aiki irin na annabi ka zo ka bi hanyar annabi a komai da komai ba haka kawai da baki kai ta magana kai ne kaza kai ne kaza amma ba abin da kake kyama a zuciyarka irin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita haka kawai dan rinto kai mata ƙarya ka kira ta hanyar wasu masu irin wannan abu tun suna zagin wasu malamai cewa hanyar su ce ce hanyar su ibnu taymiya ce ce hanyar wahabiyawa ce har aka koma ana taɓa masu littattafan hadisai ana zagin su ana tsine musu ana zagin bukhari ana zagin muslim ana zagin tirmidhi abu dawud nasa'i da ibn majah har aka tsallake aka shiga tabi'ai har aka tsallake ana taɓa su abu huraira aka shige kuma ana taɓa dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umuman haka duk masu harkar nan ta kyamatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun faɗa da baki ba haka suke nufi ba inda zancen su zai kare kenan wannan magana kyamatar maganar manzon Allah kyamatar aikin manzon Allah kyamatar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kullum aikin su ana hada su da aikin wani ne ba aikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zaka a aikace ba aikin sa suke ba ba sa koyi da shi sannan kuma a kiran da suke suna kiran mutane a rabu da aikin sa a rabu da ayyukan da suke rubuce da aka taskace mana maganganu da ayyukansa da kiransa da rayuwarsa Allah ya tsare mu to yace wa ghayruhum mimman laysa yantasibu li kitabin wala rasulin min babin aula wa ahra yace wa kadhalik adkhala Allah fi dhalik man yantasibu ila al-islam haka nan sai Allah saboda adalci sai ya shigar da waɗanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci su ma ya faɗi wannan sai ce laysa bi amaniyikum ya ahlal islam yauwa haka nan kuma ba ahlul kitabi surutun da suke ba a'a gaba ɗayan ku duk wanda ya mummunan aiki to zai samu mummunan sakamako kuma babu wanda zai tsare ai masa azaba sai ce man yamtasibu ila al-islam Allah yayi wannan ne li kamalil adli wal insafi saboda kamalar adalci domin in aka yi zancen adalci ya fi shiga zuciya yanzu ahlul kitabi sai su fi saurin karɓar wannan zancen saboda gashi an haɗa har da musulmi an ce duk wanda ya mummunan aiki ko musulmi ne shi ko yahude bai hude ne ko ba nasare ne to duk zai ga mummunan sakamako ai kaga an yi adalci yawwa ba iya ahlul kitabi aka fuskanta da wannan maganar ba Allah kenan sai ce wa kadalika adkhala fi dalika man yantasibu ila al-islam likamali al-adl wal insaf fa inna mujarrad al-intisabi ila ayi dini domin kuwa kawai tsiraitaccen dangantaka ko dangantuwa zuwa ga wani addini kana la yufidu shay'an ma'ana ayyu dinin kana kowanne irin addini ya kasance ba zai amfana maka da komai ba kawai ka ce ni musulmi ne irin yadda za ka ga mutum ce ai ma musulmi ne amma a ce aiki irin na musulmi ta ce da Allah kar ku dame mu kar ku takura mana ai imanin nan fa a zuciya ke ku bar ni in yi abin da na fahimta ai ni ma musulmi ne ana samun wannan ko wannan magana ba daidai ba ce in kai musulmi ne to ai musuluncin zaka bi ba musuluncin ne zai bi ka ba kai zaka bi musulunci saboda ka samu lada a gun Allah kuma aikin da kai Allah ya saka maka da shi ya shigar da kai aljanna amma in kai mummunan aiki to ko musulmi ne kai to za a baka sakamako mummuna kuma kai ka jawo kanka shine abin nufi illam ya'ti al-insanu bi burhanin ala sihhati da'awahu in dai mutum bai zo da hujja da take nuna ingancin wannan da'awa da yake ba fal a'malu su ayyuka tusaddiqu ad-da'wa aw tukazzibuha duk aiki shi ke gaskata abin da kake claiming shi ne kuma ke karyata abin da kake claiming in ka ce ni musulmi ne to a gani a ƙasa a ga sallah a ga azumi a ga da'a ga Allah a ga da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ga kyautata ma iyaye a ga zumunci a ga alheri a ayyukanka yawa wali hadha qala ta'ala shi yasa Allah madauki sai yace man ya'mal su'an yujza bihi wanda ya aikata mummunan aiki to za a saka masa bihi bihi Allah mun ke ambaci bihi ma'ana za a za a za a saka masa da gwargwadon iya wannan abin da ya aikata kun harare wannan a cikin zancen yawwa ba za a zalunce shi ba ma'ana ba za a ɗauko wani mummunan laifin wanda bai aikata ba a labta masa Allah da adalci yake iya abin da kai to shi za a baka sakamako من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فهكا الله من إسويته وهذا شامل لجميع العاملين وأنكم يقول شيء دكا ما سؤيتي لأن السوء أبو ممونة إن أكتش ممونة شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب أو كبائرها duk zunubi ya shiga ko ƙaramin zunubi ne ko babba in dai ka aikata mummuna to za ka ga mummuna sai fa idan Allah ya ga damar ya yafe maka in kana da imani mun san ka'idar mun karanta ta shekarun jiya wancan ko yawwa Allah baya gafarta ai shirka da shi amma yana gafarta abinda aka ai aka mutu ana aikatawa wanda bai kai shirka ba amma gawa ga wanda ya so ga wanda ya ga dama in ya ga dama ya gafarta to in bai ga dama ba me zai maka ashe kenan za a yi maka sakamako da irin abin da ka aikata sannan kuma saboda imanin sai a cire mutum sai a mai da shi aljanna muna roƙon Allah sanya mu cikin masu shiga aljanna ra'san ba ma'alan kawai ba yace wa shamilun aidan li kulli jaza'i ya kuma shafi kowanne sakamako qalilin aw kasirin ko mai yawa ne sakamakon ko kaɗan ne duniyawiyin au ukhrawiyin na duniya ne ko na lahira wannan su fi hadal maqami darajatun la ya'lamuha illa Allah mutane sun bambanta darajoji ne wani ya fi wani an gane babu wanda ya san wannan sai Allah fa mustaqillin akwai mai yin kaɗan wa mustaksirin akwai mai yin da yawa faman kana amaluhu kulluhu su'an duk wanda aikinsa ya zama gaba ɗayansa mummuna ne ya yake sai ce wa zalika la yakunu illa kafiran wanda zai zai zama gobe kiyama a duba aikinsa gaba ɗayan mummuna ne babu abu mai kyau guda ɗaya to wannan ba zai zama ba in ba kafiri ba ko wannan siffar kafirai ce yawa shi ko ne da imaninsa yau ya yi tuntuɓe nan ko yau ya gaza a can yau ya yi wani zunubi an yafe yau gobe ya ƙara ya sake komawa gun Allah Allah ya yafe masa haka musulmi yake to in yaje wannan mummunan sai a saka masa in ba a ga damar yafe masa duka ba sai a saka masa da iya abin da ya aikata sannan kuma sai a mai da shi a aljanna saboda imaninsa sai ce fa idza mata min duni taubatin in mutum ya mutu bai tuba ba juziya bil khulud fil azabil alim to sakamakon sa shine zai dawwama a azaba mai raɗaɗi in kafirin kenan wa man kana amaluhu salihan wanda kuma aikinsa na gari ne wa huwa mustaqim kuma mai kakke ne fi ghalibi ahwalihi a mafi yawan halinsa kun ga kenan ana dan taba can in ana taba can ko wa inna ma yasduru minhu ahyanan ba'd adh-dhunub as-sighar wani lokaci yakan aikata ƙananan laifuffuka fama yusibuhu min al-hammi to abin da yake samunsa na damuwa wal ghammi da baƙin ciki wal adha da cuta tuntuɓe ko talauci rashin lafiya hatsari gobara asara a kasuwa da makamancin waɗannan abubuwa wa ba'dul amal alami da kuma wasu abubuwa da za su same shi na raɗaɗi fi badanihi a jikinsa haka ne ko au kalbihi ko a zuciyarsa damuwa ta kuntume shi ya rasa abin da yake masa daɗi au habibihi ko wani da yake so ko uwa ko uba ko ƴaƴa da yake so Allah jarrabe su da rashin lafiya da wata tawaya ya rasa yadda zai aita yawo asibiti a je nan a dawo a gaji duk wannan ba musifa ba ce musifa ce au malihi ko a dukiyarsa wani abu ya same shi na hasara a dukiya ko a kasuwa da makana ko hatsari ya ce fa inna ha mukaffiratun lizunubi to waɗannan ma sun isa su kankare maka zunubi sai ka wayi gari ran da zaka tsaya gaban ubangiji ana duba takaddun ayyukanka ka aikata kaza ka aikata sai a ga shi duk babu me ya kwashe su ba wai kawai yafe maka akai ba wasu ayyuka ka aikata Allah ya kankare maka waɗannan ko kuma wasu musifu ne suka hau kanka kana ta wayo Allah wayo Allah ka koma zuwa ga Allah to sai Allah ya kankare maka amma ku ji da sharadi wanda musifa take kankare wa zunubi shine wanda ya haƙuri da musifar ya mai da lamari zuwa ga Allah yawwa amma in musifa ta same ka sai kai kunkuni kai kunkuni kana jin kai yanzu ya za a yi wannan abu ya same ka ka kasa haƙuri da jaza da karaya kai ta surutai kai ta maganganu to ba za ka samu wannan kankarewa ba malamai sun yi magana akan wannan a matsayin sharadi ka'idar as-sabr alal adha to sai an hada ta da wannan wannan na farko ma akwai makamin da ya fi wannan bayan asabru alal adha wa tawakkulu ala Allah wa tafwidul umur ila Allah to kuma sai an samu shukrun lahi sai ka gode wa Allah to ka gode wa Allah wane ne musifa za ta same shi gode wa Allah kuma ashe wani makami ne na imani ba kowa ke kaiwa zuwa ba wani a lokacin da bakin cikin hasarar yayi masa yawa in ka ce ya yi haƙuri ma sai ce da Allah dan ba kai aka taɓa da irin wannan musifa ko ba gaban ce kai inda kai ne kai da kai ido ka ba sai kai haƙuri kada Allah karbi da ni dan adam haka yake don ransa ya ɓaci to yanzu wannan yaushe zai gode wa Allah ce ta sai ka ga magabata in ana hakaito maka sani an bayi mutanen kirki musifa za ta samu mutum farkon abin da zai faɗa shine alhamdulillah wani malami yana darasi yana karantar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce masa ga ɗansa can ya mutu ya ci gaba da darasinsa sai da ya kammala komai ya ce ladansa alal aƙalla ya cika na wannan abin da yake na karantarwa bal ya ce a je a yi sallah ga ɗan abin ne shi sai da ya kammala aikinsa ya gore wa Allah akan jarabawar cewa iyanan ta tsaya ba ta taɓa wani abu ba in kai ba za ka iya wannan ba alal aƙalla ko wani abu ne da ake so da a tarbiyyantar da kai ka samu godiyar Allah ko akan musifa ne dan na san ba za mu iya irin wannan abu ba ko ba haka bane galibi ana wannan ta to ai sai a bari a je ai kaza shi abin da yake hangowa shine ikhlasinsa da kuma ladan da zai samu akan karantar da kowane harafi yana so ya cika shi ya same shi wancan ko abu ai ya riga ya kare ba zai dakatar da shi ba Allah kyauta haka yadda ka ɗauki Allah a zuciyarka ko to haka za ka riƙa ganin kuma abubuwa ka ɗauke shi da girma ka fifita lamarinsa to za ka yi mamakin irin yadda zai ɗaukaka ka amma idan kana raba ƙafa ka hau kan katanga ko kana kallon nan kana kallon can shi ke mai Allah yake sai ya barka da can shi baya son mai raba ƙafa kamar yadda kai ma ba ka san mai raba kafa ko kuna so duk wanda zai zo yana tare da kai yana can kuma zai wani wanda ba ka tare da shi kai ya zaka ji to kuma kai Allah sai kai masa haka ka zama kullum ɗinka gaba ɗayanka ka ce kan ɗinka kana tare da Allah za ka samu ɗaukaka ta duniya za ka samu ɗaukaka ta lahira Allah sa mu fahimci irin wannan saƙo ya isa ga ƙwaƙwalanmu to sai ce ina ne فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب وهي مما يجزى به على أمله كما لا daga cikin shi ma abin da ake saka masa akan aikinsa qayyabaha Allah lutfan bi ibadihi Allah ya ajiye irin waɗannan abubuwa suna nan a ajiye dan tansasawa bayansa dan yanzu in duk zunubin da ka aikata sai ka ce ya Allah ka yafe min ka tuba ka daina sannan za a yafe maka ai da mun shiga uku ko amma saboda tausasawar Allah sai bar kofofi da yawa ai masu bin mu a darasin min haji sunna sun sani wata magana da malam ibnu taymiya yake kawowa sau da yawa yace hanyoyi guda goma da mutum in yayi zunubi ko bai tuba ba Allah zai iya kankare masa. Ko ya faɗi irinsu da tuban a ciki da istighfari a ciki da ayyukan kirki almahiya masu kankarewa da addu'ar muminai muminai su ce ya Allah ka gafarta wa muminai irin wannan abin da zaka zauna ka ce ya Allah duk musulmi Allah ka gafarta musu ko da kuma addu'ar dai da zaka yi ya Allah ka ji kan magabatan mu da suka gabata to duk irin wannan sai Allah ya kankare su da kuma musifa da za ta same ka tuntuɓe ɓacin rai abin duk da zai ɗaga maka hankali in ka koma zuwa ga Allah ka mai da shi zuwa ga Allah kai tawakkali ga Allah ka gode wa Allah sai ka ga Allah ya kankare maka zunubai sai a zo gobe kiyama ana neman su kana sa ran suna cikin abin da za a tambaye ka akai sai a duba sai a gaba me ya faru ka yi aikin kirki ka taimaka wa mutane ka suturta wa wani kai ma sai Allah suturta maka ko ka sauƙaƙe ma wanda ke cikin kunci sai Allah ya sauƙaƙe maka kuma ai kun kamar hadisin da muka karanta ɗan ko Allah ba zai gushe ba yana cikin shine ma'anan wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu ai ma dama al-abdu muddin dai bawa kullum yana cikin taimakon ƴan uwansa mu'mini to kullum a cikin taimakon Allah yake Allah ba zai bar shi ba Kisa babu mutumin da yake wa kansa rowa irin marowaci da zai taimaka wa mutane in dai ba za ka taimaka wa wasu ba to kanka kai wa rowa domin kai ne ba za ka samu irin wannan mafita daga Allah wannan zancen da duk kun fahimce shi sai ce wa bayyana hadain ko wa baina wa baina hadain alhalain maratibu kasiratun tsakanin kuma wannan matakai guda biyu da na kafiri ko mai dawwama a wuta da kuma mai aikin kirki wanda kuma miyagun ma Allah ya kankare masa su kaga ya koma salin alin zai fita to a tsakaninsu akwai martabobi kuma masu yawa wa hadhal jaza'u ala amali su'il an wannan sakamako da aka ambata za a yi akan wato mummunan mummunan aiki general in the general sense to makhsusun fi ghairi ta'ibin ana keɓance shi da waɗanda ba su tuba ba ne ai na faɗi wannan ɗazu ko cewa idan mutum ya zo gobe kiyama bai tuba ba daga miyagun ayyuka to shi ne ake samun wannan hali sai a duba ya aikata aikin kirki ya taimaka mutane ya yi kaza ya yi kaza kaza ɗin nan sun shafe miyagu kaɗan haka ko a ce 30% misali sai kuma a samu Allah ya ɗora masa musifa iri-iri da rashin lafiya da wata tawaya da matsaloli dai a rayuwarsa irin wanda muka bada misalin su ma ka tattaro shi a ce su ma sun tankare maka wajen 50% kuma haka bane sauran kuma ka ga me ya rage sai rahamar Allah sai Allah ce to je ka an yi afuwa to a tsakanin wancan na tsole mai istiqama mai tsayuwa akan hanya tare da galibin halinsa aikin kirki ne wanda kuma aka shafe masa miyagun da kuma wanda yake can ƙasa shine kafiri wanda zai dawwama a wuta to a tsakanin kuma akwai martabobi da yawa shine malam yake faɗi daka an duk wanda yake bai tuba ba daga laifinsa to sai a koma a duba a gani amma wanda ya tuba min zunubi kamar la zamba lahu to shi kamar ba shi da zunubi daka shi yasa kai kokari ka yawaita tuba ka yawaita tuba da sharuɗinsu in kana cikin aiki yanzu take ka daina ka yi nadama kai alkawarin ba za ka sake inda haƙƙin ɗan adam ka mayar masa ka fita salin alim a duniyan nan ka ji cewa ka sauke haƙƙin nan tsakaninka da Allah laifi kaza dai daga yau na daina shi har abada dan Allah ka yi kanka wannan alkawari lissafo su ka hango su ba ma sai ka hango nesa ba duk ka san su babu wanda ya fi ka sanin su in wani zai zo ya raɗa maka kana laifi kaza wallahi ka fi shi sanin cewa kana yi ko ba haka bane to ka duba waɗannan abubuwan da kake ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala tun kafin ranar mutuwar ka ta zo yace kama dallat ala zalika nusus kama yadda nassoshi suka yi nuni zuwa ga haka wa qawluhu faɗin Allah maɗauki kuma da ya ce, wala ya ji lahu min dunillahi waliyan wala nasira, wani kusa yana ai, yawwa, ya ce wala ya ji lahu min dunillahi waliyan wala nasira, kuma mutum ba zai samu koma bayan Allah wani majibinci da zai jibince shi, wala nasira ko wani mai taimako da zai taimaka masa. Alahira babu. Labari daga wa? Daga Allah. cewa gobe kiyama in kana sa ran wani da kake so da ka zaɓe shi a duniya shi ne zai cece ka zai hana aima azaba zai hana abin da ka aikata ai maka irinsa in kana tsammanin wannan to Allah ya ce wallahi babu za ka yarda to wallahi ka rabu da kowa ka koma zuwa ga Allah babu wani wallahi babu babu wani shehu babu wani malami wallahi in ji Allah ba babu shi babu wani gunki babu wani tunani babu wata fikira ba wani ideology da zai tsirar da kai illa Allah ne zai tsirar da kai haka a duniya kafin ka mutu ka tuba in ka tafi baka tuba ba to alal aƙalla ka tafi da imani babu wani wanda ba Allah ba a zuciyarka wanda ya fi Allah matsayi a zuciyarka kar ka bari ka je gun Allah da wannan wallahi Allah ba zai yafe ma ba duk wani wanda kake ganin yana da daraja a gun Allah baka bi Allah din ba sai ka ce shi kaɗai za ka bi kuma ya saba wa Allah shi din ba akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba to za ka yi mamakin yadda za ku yi baran-baran da shi gobe kiyama kar ka bari sai ka je kiyama sannan ka gane wannan za ka makara ka tuba cin yanzu ka rabu da kowa ka kama Allah shi kaɗai ka bauta masa kuma ka bauta masa akan karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kan hanyar wani ba duk wata ɗariƙa wallahi ka barta babu wani alheri a cikinta sai face akwai irinsa in alherin ne a cikin hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nasabta kanka zuwa gare ta kaskanci ne gare ka ka kaskanta kanka ka bar zama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam intisaban wa sharafan wa i'tiqadan wa amalan ka tafi kana yin wani abu daban wanda shi kansa ba shi da tabbas Allah madauki ya tsare mu Allah ya kintsa mana tunani ya dawo da mu kan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a komai namu shi ne yake faɗin ya faɗi wannan ne li izalati ba'dhi ma la'allahu yatawahhamu dan ya busar da wani abu da kila zai makale a zuciyar mutum yana tunani anna man istahaqqa al-mujaza duk wanda ya cancanci a saka masa ala amalihi akan aikinsa kad yakunu lahu waliyyun aw nasirun mutum yana zaton cewa kila yana da wani majibinci da shi ya jibinta mataimaki da yake tsammanin zai taimake shi wani fa majibincin bai fa san kana yi ba wallahi bai sani ba tun kafin a same ka ya mutu baya ji baya gani bai san kana yi ba duk wani zance da ya rubuta cewa duk mai san sa kaza da kaza wannan faɗin san zuciyarsa ne shi ba Allah ya fi masa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wanda in ka bi shi kake da tabbas shi kadai kake da tabbas in ka bi shi to duk wanda yake tsammanin cewa sakamakon da za a bayar akan miyagun ayyuka akwai wani da zai makale a wani wuri zai fusgo shi ko ya sa a aljihu ko ya sa baki ko ya magiya ko ya ce dan Allah a yi haƙuri duk wanda kake tsammanin akwai shi saboda ka shirya da shi a duniya ko baka shirya da shi ba ko ya sani ko bai sani ba aw shafi'in ko wani mai ceto yadfa'u anhu mustahaqqahu wanda yake zaton cewa zai tunkuɗe masa abin da ya cancanta a yi masa na azaba fa akhbara ta'ala to anan Allah yana bada labari binti fa'idalika yana bada labarin cewa wannan abun korarren abu ne babu shi fa laysa lahu waliyyun mutum ba shi da wani waliyi majibinci malami waliyi shehi wani gunki wani abun bauta ko menene shi yuhassinu lahu almatluba wanda zai samar masa abin da yake nema wala nasir ba shi da wani mataimaki kuma yadfa'u anhu almarhub wanda zai kaɗe masa abin da yake tsoro me ake nema ne shiga aljanna to wallahi in Allah bai ga damar shigar da kai aljanna ba babu wani wanda zai ce Allah ya hukuncin ka tafi wuta shi kuma wani ya zo ya ce a'a Allah ba za a yi haka ba wannan nawa ne wallahi babu wannan abu duk wanda ya rubuta wannan abu wallahi ƙarya yake kar ka yarda da wannan mutum inda kana da yaƙini akan Allah gaskiya ne wallahi ka yarda da wannan abu duk wanda ya rubuta in shi ya rubuta da kansa in kuma wani ne ya rubuta daga cikin mabiyansa cewa gobe kiyama in Allah ya ce a yi wuta da mutum wani zai zo saboda wai kana son sa shi kuma ya zo shi fa ba a bauta masa ba shi da sallah ba shi da azumi Allah ne mai sallah mai azumi kuma ya rubuta lada da sakamako akan ayyuka shi ko wancan ya mutu bai san kana yi ba yaushe zai zo a ce zai tsaya gaban ubangiji ko mabiyan nasa bai san su ba ba shi da rajista da zai iya roll call ya kira su su zo su taru babu bai san su ba ya mutu to yaushe za ka zo kai ka dogara da shi in baka yarda da Allah ne kadai ba kana sa ran cewa wannan wai wani zai zo ya kamo hannunka ko ya sa aljihu ko ya magana ko ya sa baki wallahi tallahi ba haka ba ƙarya ne in shi ya faɗa ya yi ƙarya in mabiyansa suka faɗa suka rubuta sun yi ƙarya saboda wannan zancen na Allah wallahi shi ne gaskiya tunda ya kore ya ce babu babu waliyi babu nasiri babu shafi'i illa bi iznihi duk inda ya faɗi ceto yana faɗa illa bi izni man dan ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ay la ahada yashfa'u inda Allah illa bi iznillah sai da izinin Allah shi ya mallaki ceto baki ɗaya qul lillahi shafa'atu jami'an ceto baki ɗayansa na Allah ne babu wani wanda ya mallaka zaka babu wani wanda ya isa har a zo ana wata tatsuniya wani a duniya an an karɓi ran wasu mabiyansa ya zo kuccin da aka sa rayuka ya fasa duk kowa ma ya koma da rai wannan duk ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ce wallahi tallahi ƙarya ne Allah lamarinsa ya fi ƙarfin wannan lamarin duk wanda bai yarda da Allah ba shine irin wannan abin yake shiga kwakwalwarsa kuma babu abin da ke cutar mutane dama irin wannan rayuwa a cikin mujtama'at aksara fiha at-tasawuf a irin mujtama'atin a irin kasashen da sufanci ya katutu a zukatan mutane shi ne kake samun irin wannan abun yana shiga zuciya mutum ratayar zuciyarsa ya kasa rataya da Allah yana rataya da wani yana sa ran wani yana da wata isa abun Allah har ya buɗe baki a gaban ubangiji annabin da yafi kowa daraja za a zo gunsa a ce shi ne zai ceto zai ce i saboda an ba shi labari shi ne zai yi amma in ya zo addu'ar da zai yi ɗin Allah ya karɓi ceton sai an koya masa a ranar da za a gaya masa ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ba ka ma magana ce ta shi ɗin a ƙashin kansa kullum addu'a yake duk a duniya kullum haka yake addu'a ya Allahumma ummati Allahumma ummati wa yake roƙo Allah ya Allah al'ummata ran da za a tsallake sirafi da shi da sauran annabawa suna gefe mutane suna zuwa suna tsallakewa kowa gwargwadon aikinsa wani kamar walƙiya wani kamar gudun doki wani kamar gudun wani kamar kaza da kaza wani da rarrafe wani kuma yana subutawa suna fadawa cikin wutar jahannama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi ingantacce annabawa suna gefe suna Allahumma sallim sallim iya abin da suke cewa ke Allah ya kyauta don haka ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah, mu bauta masa, mu so shi, mu yadda da shi, mu yadda da ikonsa, da ƙarfinsa, babu wanda ya fi ƙarfinsa, babu wanda ya isa ya masa tilas. Annabawa, wajibi a bi su, wajibi a so su, amma ranar ƙiyama, lamari duk a hannun Allah yake. annabawa za su yi ceto annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da gaske zai ceto amma Allah ne zai bashi izini kuma ba kowa za a ceta ba sai wanda Allah ya ga dama in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne zai abin da ya ga dama ba to wane ne wanda bai kai matsayinsa ba da kai kake tsammani kana cikin mabiyansa ta yadda shi ya isa ya ce wa Allah uffa a wannan rana kaga ashe wajibi tun yanzu kai wa kanka qiyamul layli ka tuba daga wata hanya wadda ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka koma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan da komai baka bukata ka koma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani yana nan gaskiya ne komai a cikin sa ka karanta irin wannan karatun yanzu da ka ji kai tunani Allah ne ya gaya maka ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا shi ne aikin aka faɗa shi yasa ya zama maf'ulun bihin ne ya zama mansubi gashi waliyan ai huwa la yajidu min dunillahi waliyan idza tawallahu yukhrijuhu min jaza'i su'ihi wa idza intasara minhu yansuruhu wa yukhrijuhu mimma yasu'u ilaihi babu wannan in ji Allah ta'ala babu wani mai taimako da zai zo ya tsamo ka ba ana cewa ceto ƙarya bane ceto gaskiya ne amma duk ana yin sa da me da izinin Allah to Allah ta'ala muke roƙo ya sanya mu cikin waɗanda za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya taimake mu tsaya akan tauhidi to sai yace wala nasira yadfa'u anhu al-marhuba illa rabbuhu wa malikuhu gashi zancan babu wani mai taimako da zai tunkuɗe maka abin da kake tsoro ai daga wannan zancen ne ma na fitar ko bayani me ake nema gobe kiyama shiga aljanna da kuma tsira daga shiga wuta to ba ka da wani mataimaki da zai taimaka maka ka samu shiga aljanna babu kuma wanda zai tsare ka daga shiga wuta illa rabbuka wa malikuka wa huwa Allah ta'ala sai ubangijinka da ya halicce ka haka nan kuma wato mamallakinka sarkinka wanda shine mai iko a kanka ya Allah ka taimake mu Allah ka cece mu sannan Allah madauke ce wa man ya'mal min as-salihati yace da kana fi dalika sa'iru al-a'mali al-qalbiyyati wal badaniyyah lokaci yayi na'am minti biyar to sai dai mu tsaya nan eh minti biyar ba zai isa mu fara wannan aya ba za ka malam zai maimaita ta gobe sai mu dora kuma da ta gabanta wanda duk dai kamar ci gaba da ƙarin bayani ne akan cewa aikin kirki da mutum zai yi shine babban sababin sa na tsira gobe kiyama bayan kuma rahamar Allah ta'ala muna roƙonsa eh mana rahama Allah ji kanmu baki ɗaya akwai tambayoyi to mai amfani da tambayoyinka da kaban cin kwanaki ba a samu an amsa su ba Allah ta'ala ya taimake mu sa alama ko wannan ya dade da kawo tambayar sa na batta a cikin littafi yana cewa malam ina son ƙarin bayani dangane da hadisin da yake magana akan mutum a kira shi da sunan wanda ba mahaifinsa ba domin ni yanzu in ji shi shi bayan ya girma kuma duk takardun makarantata wato makarantarsa suna ɗauke da sunan da ba asalin mahaifina ba menene kuma ce kuma na yi bayanin matsayin hakan ko gashi kuma na ji bayanin matsayin hakan a musulunci malam menene mafita to hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yana daga cikin manyan kaba'ir dhunub mutum yantasib ila ghairi abihi mutum ya dangana kansa zuwa ga baba wani wanda ba mahaifinsa ba ko Allah madauki ya faɗa mana dama dangane da ƴaƴan tabanni lokacin da ya hana tabanni yace udhuhum li abaihim huwa aqsaqu indallah wannan shine mafi adalci a wurin Allah a kira mutum da wato iyayensa in ba ku san iyayensu ba to ‘yan uwanku ne a addini, ko haka Allah maɗauki ambata, don haka da kuma mawaliku, wato waɗanda suke a kun ‘yanta su bayan bauta. Don haka, a shari'a, in dai har mutum zai faɗi da bakinsa ya ce, ni ne wane ɗan wane, sai kuma ya faɗi wani sunan ba na mahaifinsa ba. Istighfafan liwalidaihi to hakika ya fada karkashin wannan dan yana so ya ɓoye mahaifin ko ba mai girma ba ne a cikin al'umma ko ba a san shi ba bai shahara ba ko kuma yana da wani abu ko talauci ko wani abu ba babba ba ne a cikin al'umma kawai sai ya dangana kansa zuwa ga wani dan ya fi shahara to hakika wannan babban zunubi ne kuma wajibin mutum ya canza an tambayi malamai a zamanin yanzu lajnatu da'ima lal'ifta'i an tambaye sa akan irin wannan wani bawan Allah yana faɗan ya shigo kuma da mahaifinsa ya daɗe baya nan ya yi tafiya bai dawo ba ba a san inda yake ba ƙanin mahaifinsa ko ƙanin mahaifiya kan yi ambata sai ya sa shi a makaranta sai ya sa sunansa a takarda kuma duk a takardunsa haka ne yace amma duk inda aka tambaye shi waye mahaifinsa yana faɗar mahaifinsa na asali shi ne aka yi masa nasihar ya canza wannan abu in yana da damar ya canza a takardu tun da dai ba ma bai shiga gurbin wancan laifin yana alfahari da wani wanda ba babansa ba an fahimci abu wanda ya kai shi ga wancan gefen to shine mai wannan babban zunubi mai wannan ko saboda wani dalili in canzuwa zai canzu ya canza in ba zai canza ba duk lokacin da zai gabatar da kansa shine wani dan wani ke faɗi sunan babansa wannan kuma haka ake kiransa a takarda in ba zai canzu ba in kuwa zai yiwu kuma zai je kotu ya affidavit ko ya kuma buga a jarida kamar da shine eh, mutaqallabatin abin da ake yi to sai hakan shi yafi masa zama lafiya Allah ya kyauta wannan shi kuma yana cewa malam menene ingancin maganar cewa addu'a na canza kaddara Eh, wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du'a la la yaruddu al-qadara illa ad-du'a babu abin da yake mai da kaddara sai addu'a ma'anar mayarwa ba wai cin karo ake da kokawa da turereniya tsakanin addu'a da kaddara ba amma ma'ana Allah yakan karbi addu'a ko da abin da aka roƙa ya saba abin da aka rubuta a lauhi mafu an fahim abin nan abin da aka rubuta a cikin takdirin Allah takdirin Allah iri iri ne akwai takdiri na lauhin mahfuz wanda kuma yana da alaka da umumi sabiti ilmin lahi ta'ala fi jami'il ashiya Allah ya san komai da zai auku kuma babu abin da zai zo ya saba ma wancan rubutu akwai kuma takdiri na littafan mala'iku lokacin da za a haifi mutum ko in ce lokacin da yake dan tayi da aka zo busa masa rai kamar yadda yake a cikin hadisin ibnu mas'ud da kuka haddace cewa Allah madaukaki zai umar za a umarci mala'ika wa yi umaru bi arba'i kalimati ko bayan ya zo fayan fuku fihi ruha ko wa yi umaru bi arba'i kalimati sai a umarce shi da kalmomi guda hudu bi mene bi katbi rizqihi bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id waɗannan su ne abubuwa hudu arzikinsa me zai samu a rayuwarsa zai ci kaza zai sha kaza zai karya da kaza rana kaza duk a rubuta sannan kuma me zai zama nan gaba duk wata hanya ta abincinsa ya take duk an rubuta sannan kuma ajalinsa zai kwana kaza zai kwana kaza to wannan kaddara za a rubuta masa kuma aikinsa zai aiki kaza zai aiki kaza to wannan kaddarar da mala'ika in ya tashi rubutawa yakan ɗaga kansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai ce ai rabbi ya ubangiji na shekara nawa zan rubuta wa wani sai Allah ya ce rubuta masa 60 sai ya rubuta 60 Allah kuma a iliminsa ya san cewa wannan bawa zai zo ya addu'a ko a ƙara masa kwanaki ko kuma ya wani aiki da zai sa musamman kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake son a jinkirta masa ajalinsa ko ko a buɗaɗa masa ki arzikinsa yayi mai ya sadar da zumunci sadar da zumunci yana sanyawa sai Allah ta'ala in a lauhin mahfuzu an rubuta wannan mutumin shekara saba'in zai a duniya Allah ya san saba'in ne amma sai ya ce wa mala'ikan rubuta masa sittin saboda shi a iliminsa ya san zai zo aikin da za a ƙara masa shekaru saboda shi kuma sai ya tafi daidai da abin da yake nau'il mafud ba zai canza ba ana fahimtar wannan abu don haka haka addu'a in mutum ya ɗaga hannu ya ce ya Allah kai min kaza in an rubuta cewa wannan abin ba zai same shi ba to sai Allah ya musanya masa kuma sai a ba shi wani abu daban an fahimta yawwa ko an rubuta wata musifa za ta same shi Allah na iya kankare wannan musifar an kaddara cewa yau in ya hau motarsa zai hatsari amma sai addu'a ya ce ya Allah ka tsare ni a wannan tafiya ya karanto addu'ar da aka saba yi lokacin tafiya karɓar addu'an nan sai Allah ya fasa wannan hatsarin a ranar da za a yi shi ko da Allah ya rubuta inda ashe addu'a tana da ƙarfi wajen ne wajen abin da ya shafi kaddara don haka ba ƙarya bane wannan magana cewa addu'a tana canza kaddara tunda duka da addu'ar da abin da Allah ya rubuta ɗin duk suna cikin ƙaddar. An fahimci abu? Ma'ana Allah ya riga ya rubuta wannan bawan zai shekara saba'in a duniya. Amma za a umarci mala'ika ya rubuta masa sittin, saboda zai aiki iri kaza a dalilinsa za a ƙara masa goma. duk a cikin ƙaddara duk Allah ya rubuta wannan din ba wai wani abu ne da ya faru Allah bai san da shi ba duk yana cikin nuna ikon Allah da ƙarfinsa da sarautarsa cewa duk abubuwan yadda suke tafiya to da saninsa yake tafiya kuma da ganin damarsa abu yake aukuwa ya sani ya rubuta ya halitta ya ga dama abu ya auku an fahimci abu Allah ya samu da